بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci yau muna asabar a 22 ga watan ramadan muna asabar daren lahadi 22 ga watan ramadan ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan uku hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatu mana tafsirin alkurani mai girma idan ba manta ba muna aya ne ta ɗari da sha biyar ne ko arama ina ga aya ne ta ɗari da goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratu haka ne ko na'am walakar ahina ila adama 115 115 cikin wannan sura mai albarka suratul taha wannan tafsiri na zuwa ne daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna da kyau na unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya kafin mu shiga karatu akwai 'yan tambayoyi kama haka wannan yana cewa ran da aka yi tafsirin wa ana tilwujuhu lilhayyil qayyum lilhayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma akwai addu'a da aka faɗa yana so a sake maimaitawa to irin wannan da aka karatu zaka nema ka saurara an maimaita addu'an da yawa kuma a ƙarshen karatu ne ma ba zai wahalan ganewa ba shine ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu ina fata gane in kuma kai limami ne sai ka mai da shi jam'i bi rahmatika nastaghiithu madadin astaghiithu ya halatta addu'a da ta zo a mufrat na mutum daya idan kana ga mutane addu'a ka mai da shi jam'i ina fata an gane wannan ya halatta insha Allah sai wanda yana tambaya dangane da hukuncin wanda ya sa maganin ciwon ido yana azumi kamar da rana kenan azumin shi yana nan maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne ko inhela ga masu asma duka ya halatta amfani da shi ga mai azumi bai cikin abin da ke bata azumi wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah sannan sai wannan yana tambaya dangane da hukuncin yin salatul ibrahimiyya a cikin sujjada idan mutum na da wata bukata lalle wannan bukatar naka babba ce dan salatul ibrahimiyya tana da tsayi a cikin sujjada yi amma dai zama kai kadai kake sallan ba limanci kake ba yawwa dan limanci kake zaka ebo rikici to ka yi salatul ibrahimiyya kafin ka fara addu'a kenan ba ita kanta ma tana da tsayi babu laifi yin salatin annabi a cikin sujjada a lokacin da mutum ya addu'a amma gaskiya in dai jam'i kake jan mutane kar ka ɗauko dogon salati kace za ka yi in kai kaɗai kake yi nan babu laifi in za ka minti talatin cikin sujjada wannan ya halatta to sai wannan kuma yake tambaya dangane da mutumin da ya farka da asuba sai ya sha ruwa yana gama shan ruwa sai jana ta da ya kama za a shiga sallah a suba aka alfijir ya jima da fitowa kenan yana bacci da ya farka kawai sai ya sha ruwa yana gama sha ya jana ta da ya kama yana sauraron kiran sallah mai hukuncin azumi shi to dangane da mutumin da ya ci abinci yana tsamman alfijir bai fito ba ya jana ta da ya kama kamar wannan ko mutumin da ya ci abinci ya ɗauka rana ta faɗi sai ga kuma a rana ba ta faɗi ba malamai suna da magana guda biyu magana na farko maganar jamhurin malamai na biyu kuma waɗanda suke wanda ba jamhuru ba kaɗan daga cikin malamai kenan wanda su ne minority daga cikin tabi'ai akwai mujahid ibn jabar akwai hassan albasari akwai saka bin rahawiya su suna ganin azumin mutum yana nan wannan kuma shine masaban ahlul zahir yan zahiriya sai ibn hazm az-zahiri ibn taymiya rahmatullahi alai shi ma akan wannan ya tafi shekul islam ya khalafa mazhaban shi na hanabila cewar azumin mutum yana nan hujjansu kuma shine Allah cikin Qur'ani ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da laifi in muka yi kuskure ko in muka manta to wannan yana cikin kuskure sun ce kuma a cikin hadisin muslim annabi ya fassara idan mutum ya karanta wannan amanar rasulu zuwa karshe duk addu'an da kai Allah sai ce kad fa'altu kad fa'altu na aikata na aikata to karkashin wannan sai suka tafi akan haka amma masaban jamhur na ce jamhur sannan su sake kafoja kuma da wani hadisi da imam bai haƙi ya ruwaito a sayyidina umar dan khattab a lokacin da yake khalifa an sha ruwa an ɗauka rana ta faɗi a lokacin akwai gajimare a madina kuga kuma lokacin babu agogo babu wani abu balle a gane bayan an sha ruwa kawai sai a ga rana ta fito a irin gajimare ya ɗan kauce daga yamma wani daga cikin tabi'a ke bada wannan labari yace muna cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin wahab yace sai aka fito mana da ainihin abun sha daga gidan hafsa matar annabi kenan alaihi salatu wasalam yace bayan mun sha sai ga rana ta fito sai na umar yace ba sai an rama azumi ba ya ji wani yana ce ai azumin nan fa sai an rama shi sai na umar yace wallahi la naqdihi wallahi ba za mu rama ba an yi kuskure ne to akwai ta ruwaya kuma cikin muwatsa ta imamu na malik nan ma daga sayyidina umar nan kuma yace za a rama ina fata an gane to karkashin wannan a salihul munajjid daga cikin manyan malamai yace in ka kalli maganganun kowanne jamhurin malamai wanda su suka fi yawa kama ce 80 to 90% suna ganin za ka rama azumin nan idan ka ci abinci ka ɗauka alfijir bai fito ba a ya jima da fitowa ko kuma ka ci abinci ka yi tsaman rana ta faɗi sai ga rana ba ta faɗi ba su suna ganin za ka rama azumi suka ce rabbana la tu'akhidna shine kar a rubuta ma zunubi kun gane abun ko zunubi ne ba za a rubuta maka ba amma karama azumi kan yana nan kun gane bambancin abun akwai bambancin karama abu da kuma in misali in ka ci da ganga ai ba magana ramuwa ake ba magana ce ta ka aikata kaba'ira min kaba'irin zunubi suka ce to rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana ana nufin ba za a rubuta ba zunubi ba amma za ka rama dalili kuma na biyu shine ai akwai hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam rufi alqalamu an salasi mutum uku an dauke musu alqalami ba a rubuta musu zunubi na farko sai ce anna'im mai bacci har sai ya farka to sai ka kwanta bacci baka farka ba sai karfe bakwai na safe kaga rana ta fito ko baka yi sallah asuba ba a wannan lokacin babu zunubi a kanka amma za ka yi asuba ko ba za ka yi ba za ka yi ka kwanta bacci bayan azahar farkawanka kawai rana ta faɗi ba ka yi la'asar ba za ka yi la'asar ko ba za ka yi ba za ka yi amma ba za a rubuta ma zunubi ba suka ce shine ma'anan abu ko kuma ka manta ka yi tsamman ka yi sallah sai ka cina ba ka yi ba kuma lokacin ta ya fita nan ma ba za a kama ka da laifin ka bar sallah da gangan ba amma za ka rama wannan sallah suka ci azumi shi ma haka ne kun gane amsan da suka bada ko Allahumma amin to akan haka shi salihul munajjid da ya kawo waɗannan maganganun guda biyu sai ci al-ahwatu abun da yafi nutsuwa yafi kewayewa shine karama wannan azumi idan aka ce waɗanda suka ce kar karama hujjan su yafi a wurin Allah ka samu ladan azumin nafila kun gane ko idan kuma wanda suka ce a rama hujjansu ya fi to dama ka rama kun fahimci wani abin da kyau amma idan ka ƙi ramawa sai ya zama waɗanda suka ce kar a rama a hujjansu ba ita bace mai ƙarfi kaga ana bin gaba shi to shi yasa suke da al'ahawadu a wajen malamin fikihu ya ce ai kaza ihtiyatan saboda duk inda ta faɗi a wurin ka sha ne idan ramawan ne daidai ka rama in ba sai ka rama ba nan ma ka samu ladan nafila kaga shikenan ke samu sababu ta malikiya dama su kan muttafaqun alaihi ne zaka rama azumi to ko da wannan muke fatawa insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace na ga zamu tsaya anan wallahu ta'ala ala wa ala na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي ولم نجد له عزما ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa laƙad ahidna ila adama haƙiƙa mun yi alƙawari da annabi adam annabi adam an yi alƙawari da shi ne mai gaganyen bishiya nan karkaci ya ɗauki alƙawari allah sai ya ce fanasiya ko min qablu min qablu nan malamai sun masa fassara guda biyu fassaran farko min qablu tun kafin ya saba alƙawarin an fa gaya mishi ba wai ba a gaya mishi ba shine ma'anar min qablu ne na biyu suka ce min qablu shine tun kafin mu baka labari ya kai manzan Allah alaihi salatu wassalam mun yi alƙawari da annabi adam cewa kar ya abu kaza kuma yayi wannan ya faru ne tun kafin mu baka labari to kowanne kuma zai shiga lalle ya faru ne tun kafin a ba manzan Allah labari da shekara dubbai sannan kuma an yi alƙawari da annabi adam an gaya mishi an ja kunnen shi amma fanasiya sai ya manta to anan malamai suka ce fanasiya in muka ce sai ya manta to ai kuma ya zo a cikin hadisi mai mantuwa ba a kama shi da laifi amma Allah sai ya ce walam najil lahu azma ba mu same shi da azuma ba ba mu same shi da jajircewa ba ba mu same shi da tsayuwan daka ba wajen cika wannan alƙawarin to anan sai suka ce eh maganganu ne guda biyu na farko imma ya zamto shi annabi adam a shari'ansu babu wannan hukuncin dan hadisin annabi ya ce ne inna allaha tajawaza li an ummati Allah ya yafe mini dangane da al'ummata wanda ya bacci ba a kama shi da laifi wanda kuma a yaro har sai ya balaga da wanda kuma aka tilasta mishi in aka tilasta maka kai abu to wannan abun ba a kama ka da laifi shi yasa ma imamu na malik rahmatullahi alai yace duk wanda aka sa ya sake matan shi dole sakin bai yi ba in aka ce dole ka sake matan ka ka sake sakin bai yi ba sai dai fa in iyayenka ne ina fata an gane in ka ga dama ka musu da'a shi kenan a bisa zaɓin ranka kenan kun fahimci maganar da kyau saboda ko iyaye ba ba su ikon su sake mata ba kuma aka ce idan iyayenka suka ce dole ka sake mata dole ka sake ta aka ce idan ba wani laifi ta wanda ya saba Allah da manzo ba ba dole ba ne ba in ka aka ce a to sayyidina umar ya sa abdullahi ya sake matan shi dole aka ce a'a ya je ya gaya annabi annabi ce sake ta sannan kuma sayyidina umar da annabi ya goyi bayan shi akwai dalili dan shi hanyar da shedan ya bi ma sayyidina umar baya bi hanyar da umar ya bi shedan baya bi to sayyidina umar ba zai abu na son zuciya ba amma kila wani uban ko uwar kawai son zuciyarta ne kawai mata ce ba ta so komai imaninta kuma ilma ta ce maka an ce a cikin kakanninta akwai mayya shikenan ita ne hujjanta kaga wannan wurin Allah ba hujja bane ba an gane ko ko kuma ce ta mallake miki da duk akwai irin wannan abu alayi halin da shine shari'a tana hana a takura mutum yin abu in kuma yayi inda aka fi karfin shi babu komai misali shine ɗaya daga cikin sahabbai ina jin ko Ammar bin Yasir ne kafare suka tare shi suka ce sai ya faɗi mummunan magana game da manzon Allah alaihi salatu wassalam in ba haka ba za a kashe shi annabin in faɗi mummunan magana suka ce kwarai ko a kashe ka ko ka zagi annabi a baraka ka tafi shikenan ya gama nazarin shi ya ijtihadi ya zagi annabi aka sake shi ya tafi ana sake shi kuma sai wurin annabi ya tafi alaihi salatu wassalam hankalin shi bai kwanta ba ya rasulullahi kafirai sun kama ni sun ce ko na faɗi bakar magana game da kai ko a kashe ni annabi ce wanne ka yi ce na yi sai ce kaifa ta jidu nafsaka a lokacin da ka zage ni ya ka ji cikin ranka ya ce mutuma innun bil imani cike ke da imani na yi ne kawai saboda kar a kashe ni annabi ce fa in adu fa'ud in sun ƙara kama ka ƙara zagi na alaihi salatu wassalam nan saboda kukuta da ran shi ne shi na allah yake cewa duk wanda aka tilasta mishi ye wani abu to shari'a ta haife mishi yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai da wanda aka takura mishi akan tilas amma zuciyar shi na cike da imani a lokacin da ya faɗa a baki ne bai kai zuci ba shikenan to shine suka ce annabi adam anan mantuwa ya ko kuma ba mantawa ya ba suka ce a fataraka sai ya bar alkawarin da aka yi da shi wani abu daban to mun faɗa shi ne daga cikin dalilai na annabi adam da ya saba wannan abin za mu ji a gaba wasu suna ganin ijtihadi ma yi yayi wannan laifin shi bai ɗauka laifi yayi ba an gane ko a takaici da Allah da ya ce falan najillahu azma sai Allah ya ba mu labari ya ce ne وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى Allah ce wa qulna tina musu lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adam ku sujjada ga annabi adam nan sujjada wace iri ta sa goshi a ƙasa ko kuma dai su je su gaishe shi malamai suke maganganu da yawa wasu malamai suka ce kawai aje a gaida annabi adam ne wasu malamai suka ce Allah ce ayi sujjada babu wani abu sujjada in ba sa goshi a ƙasa ba ina fata an gane suka ce Allah ya ce da mala'iku su yi Adam sujjada saboda girmama annabi Adam da nuna falalan shi a kansu wasu malamai suka ce a'a da aka ce su yi sujjada Allah suka yi sujjada annabi Adam shi alƙibla ne kawai kamar da muke sujjada muna kallon ɗakin Ka'aba ai ba Ka'aba muke wa sujjada ba Allah ake wa sujjada ne suka ce to annabi Adam shine alƙibla amma sujjadan Allah aka yi wa to duk waɗannan maganganun da aka yi gaba ɗaya aka ce kun ga Allah fa shi ke da shari'an nan fa'alun lima yuridu ne a ganin daman shi a lokacin ya ce ku je ku yi masa sujjada na ga dama na sa haka kun fahimci wannan abin da kyau to idan aka ce an hana abu kaza a doka sai aka ce akwai exception banda su wane a doka ya halatta ban gane ko kun gane ba idan ka ɗauki misali kaman biyan haraji kaga ai doka ne kowa ya biya haraji ko amma kasan da ake kula da ku kenan yawwa kasan da ba kasan da ba kula da kai wani haraji zaka biya kai kai kai kai kai kamata a biya haraji ba to kasashen da misali ake kula da yan kasan biyan haraji wajibi ne yadda ka san sallah a wurin musulmi haka biyan haraji yake a gunsu kuma suna biyan ne da sauransu mutum ya je su ana ma bin shi ba shi bai biya ba dan harajin ya san me ake da shi kun fahimci wannan abin da kyau to amma akwai waɗanda ba sa biyan harajin misali kamar manoma sai a ce an yafe musu biyan haraji sau suna kawo wa ƙasa abinci an gane ku kamar kaza kama to irin wannan kaga exception doka ce akan kuwa sai aka ce ban da suwa ne kaga ɗan adam ma kenan to sai Allah ya ce ya ba da daman aje a gaida annabi adam kuma a masa sujjada a lokacin ba a haramta ba annabi yusuf alaihi salatu wassalam ai yan uwan shi da iyayen shi sun masa sujjada wa rafa'a bawshi alal arshi wa kharru lahu sujjadan gaba ɗaya suka masa sujjada suka gaida shi a lokacin sujjadan halal ne a gaida wani babban mutum a sa goshi a ƙasa amma daga baya mu a shari'ar mu ya zama haramu da nassin hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya hana qur'ani ya hana Allah ce min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله كدا yake sujjada sannan Mu'az bin Jabal lokacin da ya dawo daga Yemen da ya ga annabi kawai sai ya faɗi zai gaida shi a ƙasa shi bai ma sa goshi a ƙasa ba annabi ce wannan wani al'ada ne kuma wannan tashi sai tashi ya ce ai ni da na je ƙasan Yemen sai daga duk manyan mutane da malamai da sarakuna haka ake gaida su da an gansu a zube a ƙasa sai daga wanda ya fi cancanta kai ne sai annabi ce mishi laukuntu amura ahadin an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan yi umarni wani ya gaida wani da sujjada a sa goshi a ƙasa da na ce mace ta yau mijinta sujjada ina fata an gane saboda haƙƙin miji akan matar shi ya ce to tun da ban ce mace ma ta gaida miji da sujjada ba kar a gaida kowa a sa goshi a ƙasa sadaka duk matsayinka a gaida kai a sa goshi a ƙasa haramun ne kai malami ne ko kai sarki ne ko kai wane ne ke sa kullum muke ta sarakuna su gyara irin gaisuwan da ake musu haramun ne wannan al'ada ne tun na maguzanci har yawan a dina shi a lokacin kakanninsu waɗanda ɗan fodiyo ba su tuta ba su yi wannan abin ba su suka ƙirƙiro shi suka shigo da ke cikin masarauta amma shi ɗan fodiyo da dukkanin kakannin sarakuna da suke raye a yanzu idan aka turo ka gari fa sai a baka ƙur'ani da sahihul bukhari da risala da takobi abu guda hudu kaga ga ƙur'ani ga hadisi ga fiqhu shari'an kenan ai ga takobi kuma a yaƙi abokan gaba da munafukai maƙiya Allah to sai kuka aje wannan a gefe ke sa Allah sai wulakanta ku kullum kuna ta nema a baku yanci a baku menene matsayi ba matsayin da za ku samu matsayin Allah ne ba ku kuka watsar sai aka zo aka watsar da hukuma ina fata an gane to sai sun koma abin da kakannin su suka riki kafin matsayin su ya dawo a samu wani dan tashawa yana gaba da sarki kuma haka yake a dukan kasa saboda sun bar Allah subhanahu wataala to annabi adam an masa sujjada ne na sa goshi a kasa an fahimci wannan abin da kyau Allah ce to fasajjadu he suka yi sujjada gaba ɗayan su illa iblis sai iblis ne kaɗai bai yi ba aba sai yaki mun faɗa jiya ko baya cikin mala'iku amma tunda yana cikin su yana zaune umarnin shi ma ta shafe shi amma ba dan shi asalin shi mala'ika bane ba sai Allah ya ce mi faqulna ya adam sai muka ce ya kai annabi adam inna hadha aduwwul laka wannan da kake gani fa makiyinka ne yadda bai maka sujjada ba har cikin ran shiga ba yake da kai dama tun ana halitta annabi adam shaidan ke gaba da shi in ya wuce ya kalla ran shi ba ci to wannan kuma ko me za a yi kullum sai ya kai ziyara ya je ga abin da ake so yana shiga ko ina yana cikin mala'iku babu inda baya shiga amma yana jin haushin za a halicci wani abu saboda Allah ya halicci annabi adam ne ba a rana ɗaya ba saboda ganin daman Allah har ya gama halittan aka busa masa rai to da aka gama halittan aka ce aje a gaina shi ce yau da ma na san za a fifita shi akan mu ni kan ba zan je ba to tun daga na hasala he ta motsa to sai Allah ce inna hadha aduwwul laka wannan da kake gani shedan makiyinka ne wali zaujika kuma makiyin matarka ne hawwa'u fala yukhrijannakuma kar ku yadda ku bari ya fitar da ku daga gidan aljannan nan fatashqa sai ka wahala ya kai annabi adam in aka fidda ku daga gidan aljanna to da Allah ce inna hadha aduwwul laka haka mu ma Allah gaya mana yace inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa tabbas shedan makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki shi yasa common enemy na dan adam shine shedan baka da maki sama da wanda baya so ka shiga aljanna ko akwai shine babban makiyinka ai duk wanda yake gaba da kai akan ya raba ka da imaninka shine babban makiyinka kisa shedan makiyinka ne haka duk dan adam din da ke kokarin batar da kai shi ma makiyinka ne shine aduwul awwal to Allah sai ya ce mu rike shi a matsayin abokin gaba mu daura takwabin yaki da shi saboda shedan kullun yaki yake da dan adam kuma shedan yana da hanyoyi guda shida na yakan na adam ibn qayyim al-jawziya ya kawo ababe guda shida da su shedan yake yakan na adam idan ya nada maka wannan tarkon ka tsallake sai ya tafi na biyu idan ka tsallake wannan sai a tafi na uku na farko shine kai shirka babban burin shedan kenan ya ga cewa ka bar musulunci kana shirka da Allah yawwa to sai ya farin ciki ya ce masha Allah na farko kenan idan yayi abu ya gagara sai ya tsallaka zuwa ga bidiya ya mai da kayan shakin dan bidiya kana ta bautan Allah baka san shirme kake ba mun sha faɗa yanzu irin dan alci wanda ke halakar da mutane a Nasarawa state a awai yana shan giya yana shan wiwi yana zina bai damu da sallah ba ya tara gashi ya kuma sa cirbi a wuya kuma yana da mabiya har yana da awon shi ma Allah ne kaga ya fito yana taku ɗaɗɗaya ana zikiri ya fi da wiwi ɗin shi kuma ya busa an gane ko to kaga na ji daɗin shak ibrahim sale al-husaini ya fito ce kafuri ne sharif ibrahim sale ya ce dan alti kafuri ne ina fata an gane professor ibrahim makari ya ce dan alti kafuri ne mu ma mun ce kafuri ne shikenan tunda masu abun da suka ce kafuri ne duk duniya ko ya san wa sharif ibrahim sale al-husaini professor makari to sun ce wannan ba musulmi bane ba to kai ma kana da cikakken yanci ka ce ba musulmi bane ba kun gano wannan abin da kyau dan wannan suka faɗa din sun fi shi sanin aqidan sun fi shi ilimi sun fi shi hankali kuma kowa ya san malamai ne ina fata an gane to ire-iren waɗannan yana ta jan wasu kuma suna bin shi da sunan addini to idan shaidan wanne ya gagara sai ya mai da kai kana aikata kaba'ira duk wani sabon Allah kai ne zina kai ne karya kai ne munafunci kai ne sata kai ne kaza komai ya halatta maka shi a kashe mutum ma ba komai ba da aurenka in dai za a samu abu kaza a kashe wani ma ya halatta to sai shaɗan ya sa kana wannan abubuwan to ire-iren waɗannan ya sa kana wasa da sallah ka dinga wasa da sallolin farilla to haka shaɗan mataki na biyar da shaɗan zai kai ka shine ya zamto kana ibadan bai hana ka ba amma ya sa ka na riya ya yi nasara ko bai ba ya san allah bai karɓa riya gashi kana ibadan bai hana ka ba amma riya ta kewaye ibadan naka kuma ta ko'ina so kake ka yi don a gani don a ji ba don Allah ya gani ya yaba ba kuma duk abin da ka yi don Allah kuma sai an gani an yaba din amma in kai riyan kuma Allah baya so manzan Allah baya so mutane su yaba karshe kuma zo suna jin haushin kama amma can Allah zai gani ya yaba manzan Allah ya yaba kuma mutanen ma su yaba ko ba sa so an gane abin da kyau shi yasa yana daga cikin hatsarin da limamai suke fadawa a yanzu limaman tarawihi wai dole sai an haska su suna jan sallah sai an samu su kyamara wallahi tallahi wannan ba karamin bala'i bane ba shi yasa ɗaya daga cikin malaman mu professor sani rijiyar lemu ya yi ta jan kunne akan abin da limaman nan suke kaga mutum yana dan gyara kyamaran nan dan gyara dan karkatauta wallahi tallahi wannan bala'i ne riya ce muttafaqun alaihi to wa kake so ya gani sallan karfe ɗayan dare dole sai an ganka bayan Allah suna kuka suna ɓuya akwai wanda yake azumin nafila sama da shekaru matarsa ba da sani ba abdullahi bin mubarak azumin nafila matarsa ma ba da san yana yi ba yana sadaka matarsa ba ta san yana yi ba zai kulla ya je gidanka ya wurga ta katanga sai ya tafi shi ka tashi kawai ga kuɗi a tsakar gida da safe ka ce masha Allah dare da Allah kan yi bature har sai da ya mutu aka gane shi yake wannan abu abdullah bin mubarak to za a cewa kana limamin tarawihi dole sai an haska ka wallahi tallahi shaidan ne yake tsara wannan abu kuma duk ahlus sunna suke wannan iskanci ba yan dariƙa ne ke yi ba limaman ahlus sunna ne kuma su ne masu bakin zagin mutane kun gane ko to dole a faɗa matsalan cikin gida ne ba yanda ka iya da mu na gaya muku na ce ba zai yi kullum a zauna ce 'yan ɗarika ne ke laifi ba ga laifi a cikin gida nan ba za a gyara ba to ya kamata limaman nan su ji tsoron allah manyan malamai dai sun fara magana dr sani rijiyar lemo ya yi in ba ka yadda da namu ba dai kasan shi waye yawwa ya ce bidi'a ne abin da suke kuma riye ne ko ba dan allah suke ba kuma lalata aiki ne kaga a aikin makka ka ga hadda wasu malamai mutum na dawafi ana nuna shi mutum na safa da marwa ana nuna shi na ga wani malami eh yanzu dai ga masu fada marwa shi yake salfi fa malami kuma kuma yazo yana zagi yan dariƙa a Najeriya to duk ibadan da kai dan a gani wallahi tallahi babu lada kai aikin banza Allah ya ce qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala shirik bi ibadati rabbih ahada duk aikin dare ta shiga aikin ya baci a shirku anan malamai suka ce riya ake nufi yasa annabi yake cewa innama akhafu ma akhafu alaikum ashirkul asgar mafi girman abin da nake ji muku tsoro karamar shirka sahabbai suka ce wa ma shirkul asgar ya rasulullah wace ce shirka karama kuma yace ar-riya'u ita ce riya kai kau dan a gani dan a jika burge wallahi kai aikin banza Allah ta'ala ya kiyaye to Allah subhanahu wataala baya karban shirka shedan makiyinmu ne mu sani kana ta ibada kuma sai ya bata maka to idan abu na shida da shaidan yake bayan wannan shine hana ka yin ga abun da yafi sai kai wanda ba shi yafi ba akwai abun da yake shi yafi falala sai kai wanda ke ba shi yake da falalan ba ina fata an gane ga wani nan bashi da lafiya za a masa tiyata kamar zai mutu an ce ko a kawo kaza kana da hali sai ka je taimaka mishi ka je ka bada taimako a wani wurin da ba na ake bukata ba ka bada taimako a kayan lefe misali kun gane ko wanne ya fi lada a nan wurin da ce rai a can wurin da kayan lefe waya ce sai an yi lefe za a yi auren kaga ba to duk wannan shaɗan da ke shiryawa ka ka taimaka a masallaci ko makaranta ko da'awar musulunci sai ka je ka kashe miliyan 200 kana gina gida kun gane wannan abin da kyau to shaidan ke tsara mutum wannan abin saboda shine aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwa maki ne duk abin da zaka amfana shi ba zai barka ba sai yasa kai ta ababan da yake shirme to sai Allah ya ce fala yakhrujanna kuma kar ku bari ya fidda ku daga aljanna kai annabi adam da hawa fatashqa sai ka wahala to ku kalli na abu an ce inna hadha aduwwul laka wali zaujika masu biyu kenan da kai da matarka fala yukhrijanna kuma kaga su biyu ne kada fidda ku daga aljanna ko biyu nan fatashka sai ka wahala ba ce ba sai ku wahala ku biyu kun gano wani abin da kyau ba ce ba fatashka ya sai aka ce fatashka sai ka wahala saboda me malamai sun yi maganganu da yawa maganin farko malamai suka ce ai ita mace kullum bin mijinta take in ana jin daɗi a gida mijin na da hali ana jin daɗi in bai da hali ana shan wahala ba sai an kira ta ba annabi adam na shan wahala already matan shi tana ciki automatic ticket ne kawai ina fata an gane ba sai an yi primary election ba an gane ko to sai wasu malamai suka ce a'a saboda in aka sauko duniyan wa zai je gona annabi adam ne wa zai kawo itace wa zai ebo ruwa duk aikin shi ne tana zaune a gida shi zai je kasuwa komai zafin rana shi zai je gona komai ruwa komai sanyi wahalar na kan shi sai aka ce fatashka an gano na abin da kyau shi sai aka ce lokacin da aka sauko da annabi adam abin da aka kawo masa shine shanu shanu huda abin da aka fara kawo mishi kenan aka ce ga shanu huda ga kuma gona kaka fatashka kenan tun daga ya shiga wahala annabi adam ya zo ya fara noma saboda hikima ta Allah aka yi shukan aka yi huda a ranar aka yi shuka ta tsiro ya bushe aka girbe aka sussuke aka zo aka yi ainihin aka daka aka yi abinci sai aka yi abin nan gurasa aka yi gurasa annabi adam za a ci dama suna kan dutse ne gurasan sai ta faɗo an kawo an ajiye yana shirin ya fara ci kawai sai ta gangaro ƙasa haka ya sauko daga kan dutsen nan ya biyo ta ƙasa ya wahala sai ga mala'ika jibrilu ya ce to wannan abin da ka yi da kai da 'ya'yanka ilayomi tanadi haka za ku yi ta wahala to wannan shine gaban kiristoci da annabi adam haushin shi suke ji wa shi ya kawo mana da aka ji magana ma ba ladabi haushin annabi adam suke ji su ce haka kawai muna zaman zaman mu aljanna ya tashi ya kawo muna wuri fatashka kowa na shan wahala an gane ko ta amma malamai suka ce idan ka duba tun da za a halicci annabi adam ba a halicce shi don ya zauna aljanna ba Allah ce wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa tun farko kafin a halicce shi abin da ya gaya mala'iku kenan to da aka halice tun da a sama aka halice shi dole a bashi wurin zama kamar transit ne aka yi ina fata an gane an dan zauna ne kafin a tafi asalin inda za a zauna dan kamfin aka yi to da aka zauna a aljanna dole a kawo sanadin da sai ya fita sai aka turo iblis dole ya fidda shi a gidan aljanna dama Allah bai halicce shi dan ya zauna a aljanna ina fata an gane fatashka sai ka wahala to shine malamai suka ce da wannan dalilin ya nuna cewa namiji lalle shi yake wahala ya kula da gida ina fata an gane ba aikin mace bace ba suka ce ababe guda hudu Allah zai lissafa na farko yace inna laka lalle ka annabi adam a nan gidan aljanna allah ta ju'a fiha ba za ka ji yunwa ba kar ka kuskura ka fita dan nan gidan aljannan babu yunwa wala ta'ara babu tsiraici akwai kayan sawa kala kala akwai abinci kala kala kaga babu yunwa babu tsiraici na uku wa annaka la tazma'u fiha sannan kuma a gidan aljannan ba za ka ji kishirwa ba babu kishirwa a gidan aljanna wala tadha sannan ko ba za ka ji zafin rana ba ababe nawa kenan guda hudu na farko babu yunwa babu tsiraici babu kishirwa babu zafin rana to sai malamai suka ce wannan ke nuna cewa in ka auri mace wajibi ne ka bata ababe guda hudu na farko abinci Allah ta juwa fiha wala ta'ara sutura wa annaka la tazma fiha ruwan sha wala tadha wurin zama ina fata an gane waɗannan wajibi ne ga miji ya ba mata shi abinci sutura sannan kuma wurin zama cikin abincin dama za ta da ci da sha da wurin zama da sutura to haka Allah ya lissafa annabi Adam to wani abu da nan malami suka ce a wannan ayan suka ce galibi in an ci abinci sai a ci abin sha haka ne ko ba haka ba amma sai aka ce abinci sai kuma aka kawo tufa sai aka kawo ruwan sha aka kawo zafin rana saboda me ban gane ko kun gane ba kaman an bambanta abun tsarin ba haka ya kamata ya zo ba a sanin dan adam to sai malamai suka bada amsa tun su ibnu kasir har zuwa kan su ibn qayyim al-jawziya suka ce a yanda abun yake shine anna laka alla tajua fiha da aka kawo yunwa ita yunwa wato tsiraici ne na boye ina fata an gane ita tsiraici ce a boye sai aka hada ta da ainihin tsiraici na zahiri kun fahimci wani abin da kyau sai suka ce wa annaka la tadma'u fiha da aka kawo kishirwa aka kawo zafin rana sai suka ce kishirwa wani irin zafi ne a ɓoye sai aka haɗa shi da zafin rana na zahiri ina fata an gane allahumma amin sannan suka ƙara wani bayani kuma a nan suka ce ɗan adam yana iya kwana arba'in bai ci abinci ba ba zai mutu ba wannan hatta scientist sun tabbatar da wannan abu amma za ka jiga ta ba kila ya zama ko motsi ba ka iya yi amma dai ran yana nan kana nishi ba an cewa kana ta yawo bane ba amma dai yunwa ba zai kashe ka ba har kai kwana arba'in baka ci abinci ba amma kishirwa ba zai yi ba kun fanci wani abin da kyau kamar da tsiraici ba zai kashe ka ba amma zafi rana zai iya kashe ka kun gane wani abin da kyau ke sa na masu aka ƙara haɗa su a wuri guda yanzu nan tsananin zafin rana sai kashe mutum akwai temperature da in ya kai ana ma hana fita ya taɓa faruwa a kuwait ya kai 50 celsius aka hana kowa ya zauna a gida kowa ya kunna ac dama kowa na da ac kuma ko ba a ɗauke wuta ina fata an gane kaga allah ma ba zai kawo mana nan ba saboda rahama subhanahu wa ta'ala to allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan kaga akwai balaga da yawa da ya tara to Allah baya ya yi wannan bayanin a gaba kuma sai ya ce me فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نعم kafin mu shiga wannan aya akwai wani fikihun da malamai suka fidda shi cikin waɗannan ayoyi suka ce Allah ya ɗora annabi Adam wahalan kula da na Hawwa'u suka ce tun daga lokacin ya wajabta 'ya'yanta mata kuma wajibi ne maza su kula da su ina fata an gane yadda Allah ce wajibi ka kula da hawa'u ka ba ta abinci da ruwan sha da wane ne fatashka ka wahala don ka kula da ita to haka ya zama 'ya'yanta mata kuma wajibi ne maza su ci gaba da kula da su har tashin kiyama wannan kenan to yanzu akwai ta da'awa da ake yadawa musamman 'yan boko wai mace ba wajibi bane ba lalle bane wai ta yi majinta aiki wai kawai ganin dama ne ra'ayi ne in ta ce ba za ta yi ba dole ka ɗauko mata ra'ayi ban san ko kuna ganin wannan abun ba yana ta yawo a social media yanzu wai mace wai ganin dama ne ta maka aiki shari'a ba ta ce ta yi ba wannan maganan ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ba a musulunci suka ɗauko ta ba wannan aƙida ce ta turawa ina fata an gane bature shi da matarsa 50-50 ne sai ta fita ma wata tambaye ka ba kai za ka yadda da wannan abu bayan da za a ka fita kasuwa komai sanyi komai zafi komai damuna ka je gona ka yi noma ka yi dako ka yi wane ne ka kawo abinci kuma sai ta gada ma ta dafa maka ba hankalin da zai karbi wannan magana ba gane ko kun gane ba ka gama wahalanka ka kawo masaranka da shinkafa da taliya ta ce ai sai na ga dama shari'a ba ta dora min ba to sai ta koma gidan uban take nan ina fata kun gane wannan wani sabon akira ne da yan boko suka fito da shi kwanan na an yi wani aure a wani gari uban amaryan fa ya tashi ya dau speaker wai yana gaya mijin to fa ka sanin yata sai ta ga dama ta ma girki al'ada ne ba musulunci wallahi ƙarya yake ba ba musulunci bane wannan magana sayyidina ali bin abi talib nana fatima ta fi kowa a duniya a cikin mata nana fatima bintu rasulillahi alaihi salatu wassalam yar manzan Allah kuma yar gata amma tana wa mijinta aiki har hannunta na yankewa ta zo ta kawo annabi kara ya rasulullahi aiki ya min yawa a gida a taimaka min da baiwa da za ta na taya ni aiki annabi bai bata ba bai ba ta baiwar ba yace ki je ki ci gaba da aiki ki ta addu'a kawai aljanna ake nema yace sayyidina aliyu kai aikin waje ke kuma ki aikin cikin gida sai wani munafiki zai ce ba wajibi bane ba ibn usaimin Allah mishi rahama shek mustafa al-adawi yana cikin manyan malamai na duniya ya rubuta littafi da ya rubuta littafin sai kawo ibn usaimin ya duba abinda yake faɗa a littafin mace ta mijinta aiki sunna ce mustahabbiya ka ga ba a cewa ganin dama ba ka fahimta amma shi sai tafi akan cewa suna ne mustahabbiya usaimin ya ce kar a buga littafin nan abinda ya ce wannan zai kashe mutane aure kar a buga littafin nan ya ce ya yi magana ya fi kar a fa buga littafin nan ya kawo masa ne ya sa albarka ya ce ba wani albarka da zasa ya ce littafin ba za a buga shi ba za ka kashe mutane aure kawai ya ce wajibi ne mace ta mijinta aiki annabi yana sa matan shi aiki sahabbai suna sa matan su aiki na na fatima ta yi surfe ta yi daka kai ma babarka ta yi wa kai kayi boko ka ce ba dole bane ba kai ka sha boko ka koshi karamin bai hude abada Allah to ire-iren waɗannan aƙidun dole mu gane cewa yaƙi da musulunci ne a ba mata yanci su yi abin da so ga dama babu yanci saboda musulunci wallahi duk wani yancin da bai kai ka aljanna ba bala'i sunan shi duk yancin da ya raba ka da tauhidi ya raba ka da imani sunan shi bala'i ba sunan shi yanci ba duk yanci Allah riga ya bamu ba mu taɓa ɗaukan ibada a matsayin zalunci ba muna ɗaukan ibada alkhairi ne wanda ya halicce mu ne yace mu yi kuma za mu yi ba za mu biya wani bai hude ko wani wanda yake shi bakin bai hude ba sai Allah ya ce sati karanta ayan arama فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى na'am Allah ce fa waswasa ilaihi shaitan bayan an gama komai annabi adam na gidan aljanna shaitan sai ya dinga kai masa ziyara a ɓoye ba tare da yana ganin shi ba yana magana da shi a zuciya har ya fara bayyana mishi fa waswasa ilaihi shaitan shaitan sai masa rada a kunnen shi kala yace ya adamu ya ka annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuldi shin ba zan nuna maka bishiyan da in ka ci zaka dawwama ba mutuwa ba aljannan nan ma ba fita na farko abin da gaya mishi kenan ai akwai wata ganyen bishiya a gidan aljannan nan duk wanda ya ci to ba shi ba mutuwa wa mulkin laya bula za ka samu mulkin da ba zai tsufa ba kai ne sarki ina fata an gane abin da ya gaya masa kenan a cikin suratul arab me ya gaya mishi abubuwa na ma guda biyu gaya mishi yace ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina yace ai abin da yasa Allah ce kar a ci ganyen bishiyar nan fa dalili na guda biyu idan kun ci za ku zama mala'iku akwai kira'an malakai ne akwai kira'an malikai ne ko za ku zama mala'iku kira'an malakai ne kenan ko kuma za ku zama manyan sarakuna kira'ar malikai ne sai ci auta kuna min alkhalidina ko kuma ba ku ba mutuwa har abada kuna nan shi yasa Allah ce kar ku ci ai wayo aka muku shedan ya dinga zuga musu wa mulkin la ya bala anan sannan kuma inda ya ƙara yaudara annabi adam a cikin suratul arab allah ce wa ƙasama kuma inni la kuma da minan nasihina babu yaudara sama da wannan a iya wannan ayan ya yi amfani da taktis har guda shida wa ƙasama kuma inni la kuma da minan nasihina na farko alƙasmu ya ce na rantse muku da allah gaskiya nake gaya mu to annabi adam bai taɓa tsammanin akwai wanda zai wa allah ƙarya ba tun da har shaidan ya rantse sai ce a to ai wannan da gaske ne kuma da Allah ya rantse ka san kullun shi mai imani an fi saurin cutar shi duk mai gaskiya saurin cutar shi ake sai ya dauka kowa ma mai gaskiya ne kun fahimci abin da kyau to sai ya ce wa qasama huma na farko ya rantse musu da Allah ya ce inni harfu taukid ya karfafa magana ya ce lakuma aljaru wal majruru sai ce la wannan laɗin shi ma rantsuwa ne ya ƙara rantsewa minan nasu hina ya amfani da ainihin ismul fa'il ya ce ni inan ba abin da nake face gaya mu nasiha nake muku in dai kuna so ku dawwama a aljannan nan ba fita ba mutuwa ga ƙarin matsayi kawai ku ci wannan ganyen na rantse da Allah fa da gaske ne annabi adam ya ce to wannan ai ba ƙarya ga dattijo da shi zai mana ƙarya sai tsohon najadu ne shikenan suka ci wannan ganyen Allah sai ya ce fa'akala minha shi da matan suka ci wannan ganyen bishiya to akwai wata tarihi da ake bayarwa wa annabi adam shi bai ci ba hawa'u ne ta ci wadda hawa'u ta ci ta ba shi ya ci ya sa baki ya tauna sai aka turo mala'ika jibrilu sai makure nan din shi sai ne tofar da shi ke sa wasu maza suke da wani abu nan din su amma mata ba su da shi da ita ta haɗiye to da ta ci wannan ganyen ta haɗiye wannan dalilin ya sa mata suke al'ada annabi adam ma da ya haɗiye da an samu matsala ko an zo za a yi sallah ina liman liman na al'ada kaga an samu matsala kenan to da kissa ce da ake bada ita ba ta da wani sanadi ina fata an gane abinda ƙur'ani ce fa'akala min ha duka biyun sun ci da inda annabi adam bai ci ba Allah ba zai zarge shi ba sai a ce hawa'u ta ci amma duka biyu suka ci Allah ce fa baddat lahuma sawatuhuma to saboda farkon sabo da aka yi wa Allah kenan dan adam kayan da ke jikinsu kawai sai zube kayan ba zai iya zama jikin wanda ya saba wa Allah ba subhanahu wataala shi yasa duk wani abu da ka sani fa yana bauta wa Allah kana sabon Allah kayan kana tasbihi kai baka sani ba takalmin da kasa yana tasbihi hulanka na tasbihi ba abin da ya dame su da kai Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu ko menene shi a cikin sama ko ƙasa face yana tasbihi ga ubangiji shi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura sai dai ba ku fahimtar tasbihin su ne amma Allah yana ji kisa annabi ya ce a makka in zai wuce akwai dutsen da ke gaishe shi assalamu alaika ya rasulallah dutse ne fa annabi ce kuma har yau na san wannan dutsen ran da yake bada labari amma bai nuna kowa ba har yabar duniya saboda kare tauhidin mutane za a ji ana bauta wannan dutsen ina fata an gane saboda annabi so yake aje aljanna baya gode kofar shirka komai kankantanta to sai Allah ya ce fa balat lahuma sawatuhuma kayan su kawai sai ya ya zube al'auran su ta bayyana musu wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna kai gashi sun koma suna tsinkan ganyen aljanna suna rufe al'auran su da shi na malamai suka ce ganyen da suka tsinka ta ce ganyen ɓaure in ka taɓa ganin bishiyan atiyu shine ɓaure da Allah ce wa tini wa zaitun to ganyen yana da faɗi to shi suka dinga tsinka suna rufe al'auran su da shi Allah ce wa asa adam rabbahu yace kash annabi adam ya saba ubangiji shi fagawa sai ya samu matsala waɗannan ana girmama annabawa da su wurin fassara su ina fata an gane duk abin da ya shafi darajar annabi baka masa fassara da mutane gama gari kun fahimci wani abin da kyau duk wata kalma da ta danganci annabi to ba a wasa wajen fassara ta shi al'aza shine kazanta da kazanta da dattiwon nefi kazanta haifi ina fata an gane ƙura ma zai zama datti amma ƙura ba kazanta ba ne ba kun gane ko ke sa kalman aza in ta danganci annabi ba a fassara ta da kazanta sai da a ce datti ko ƙura ko tsada girman manzan Allah alaihi salatu wassalam to shi yasa anan da aka ce fagawa tsakanin shi da ubangiji shi ne ina fata an gane Allah ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama akan shi amma ni da kai ba mu isa ba abin da malaman tarbiyya suka ce kenan sai Allah ce sun majita bahu rabbuhu ubangiji shi sai ya zaɓe shi fata ba alaihi ya karɓi tuban shi wahada ya kuma shiryar da shi shiryar da bai ƙara saba wa Allah ba Allah ne ya jarrabe shi kuma Allah ya tausaya mishi a lokacin da suka yi saɓon annabi adam hankalin shi ya tashi ya ce ya Allah ya zan yi in dawo za ka karɓe ne ya ce ƙware da gaske me zan ce bai sani ba Allah ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim Allah da kanshi masa ilhama da wahayin kalmomin da zai faɗa shine a cikin suratul ara Allah ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji mun zalunci kawunan mu in baka mana gafara ka tausaya mana ba za mu zamo daga cikin hasararru Allah ce ba za ku zamo ba sun majita ba rabbuhu fataba alaihi wahada Allah ya zaɓi annabi Adam ya karɓi tuban shi ya kuma gafarta mishi ya kuma shirye shi shiryen da ya tabbata akan al'azmu bai sake saba alƙawari tsakanin shi da Allah ba subhanahu wataala Allah ya san ibtila'i ne saboda me saboda an yi sanadin da dole ya fito daga aljanna shi ma ba yin shi bane ba ina fata an gane ke sa Allah bai jarrabe shi ba a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ci wa asa adamu rabbahu fagawa akwai wani abu da imamu junaid alkawariri daga cikin manya-manyan sufaye bayan allah na gari ya ce su saƙon al'abarar annabawa irin siddiƙai saƙon da za su yi wa allah kai in kai kai ba saƙo ba ne ba saboda matsayinsu a wurin allah kai ba kai wannan matsayin ba suka ce wai wal'aibu bil mashahurin nasu mashhuru wal'aibu bil makamuri nasu makamuru yanzu adal misali idan aka ce wani babban mutum limami ko malami sai sa kananan kaya fito ya zo hamin bariran juma'a zai iya kudu ba ya za a ci a gari wani ma zai bar masallacin ai haka da ko ba haka ba amma idan wani ko man ya sa kananan kaya sai a ce ya saba wa Allah ko ya laifi amma wancan za a ga yadda ka san yayi sako yanzu ka ɗauki wani manya daga cikin malaman garin nan sai ya sako jeans da t-shirt da fito ya za a kalli abu ai duk gari labari za a yi amma in ɗalibin shi ne fayi ba wanda zai damu to akwai matsayin da in ka kai wani abin da za ka a wurin allah laifi ne amma in wani ne kuma shi ba laifi ba ne ba sai bai taka wannan matsayin ba kun gane abin da kyau to sai suka ce matsayin annabawa akwai abin da su da allah in suka zai ce don me kuke wannan abin idan ka ɗauki ijtihadi idan mutum ijtihadi ya kuskure lada Allah yake bashi in ya kai tsayin mujtahidi idan ya dace kuma sai a bashi lada guda biyu in ya kuskure kuma sai a bashi lada daya to amma annabi da ya ijtihadi sai Allah ce dan me kai saboda yayi kuskure amma saboda darajar annabi da girman shi kafin Allah ya tambaye shi me yasa kai ya ce afallahu anka lima azanta lahu Allah ya yafe maka amma dan me ka ba su izini ina fata an gane Allah bai fara bude tambayan da dan me kai ba amma dai an yafe maka afallahu anka Allah ya yafe maka amma lima azinta lahu ya rasulullah me yasa ka ba su izini baka jira mun maka wahayi ba alaihi salatu wassalam to irin abin da ya faru da annabi adam kenan Allah ya ga daman ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa amma ni ban isa ba ina fata an gane saboda kiman da daraja annabi adam amma sun majta ba hu rabbu fata ba alaihi wahada sai mu daga murya mu fada kun fahimci wannan abin da kyau Allah ya zabi annabi adam ya girmama shi ya karbi tuban shi ya shirya da shi wannan za mu faɗa hankalin mu a kwance amma a sarar bahu fagawa sai kai kasa kasa da muryanka ina fata an gane yasa malaman mu na zaure Allah musu albarka idan suna fassara hadisi akwai inda ba a daga murya kasa kasa ake da murya akwai inda ake daga murya jan bakin sai a ja ba za ma ka ji ba fassarar ma'aita kaɗan kaɗan saboda kima da darajar manzan Allah alaihi salatu wasalam a wannan abun imamul qurtub ya kawo matsaloli har guda shida za mu karanta ko guda uku gobe insha Allah kujiyan da ake kare matsayin annabawa da matsayin Allah waɗansu kalmomin yadda ake furta su da kuma abin da bai ma kamata ka faɗa ba a janibin manzan Allah alaihi salatu wasalam ko janibin wani dan uwan shi in matukar abin zai bata mishi rai alaihi salatu wasalam ne kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe na'am na'am na'am subhanaka allahumma rabbana bihamdi yace akwai wanda ya bada naira dubu biyu a sa a cikin asusun marayu Allah saka mishi da alkhairi Allah kara rayuwa albarka muna addu'a Allah ya karba mana ibadunmu ya samu gama da wannan duniya lafiya subhanaka allahumma rabbana bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم